Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna godiya ga Allah Ubangiji subhanahu ta'ala da Allah ya kama na rana ta talata 16 ga watan Ramadan. Hijiran shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam 1445 wanda ya daidai da 26 ga watan March 2024. Yanzu za mu saurari ci gaban fassarar littafin Ishmawi wanda ake cikin babin azumi wato babu siyam. a babu siyama wannan zama na bakwai kenan insha Allah inda za mu saurari jan karatu daga alarma malam adamu katubu na gidan shumal usman mitan tabarai kusba inda za mu saurari fassara da bayani kamar yadda aka saba daga fadilatu shekul islam wa sa'adatul anam malamma shekh usman bin shekh idris radiyallahu ta'ala anhu ma kusba dari siti akan kuma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريدا نو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يضيقونه فدية دعام مساكين فمن تدوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرب وأنئم وأفلي وأنجي وأتم وأصلي وزكي وأربي وأوفي وأرجي على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين in sha Allah a karatunmu da muka da mun tashi wajen waso mu sha'ban wal muharram wa rajab wa sha'ban an yi bayanin watan rajab azumin da ake a ciki ka kamar da aka jawo suna cewa wai ba su ga inda aka jaɗe azumin watan rajab ba saboda dai kawai san kin yin ibadu duk falalan rajab da duk abin da ke cikin shi ba a ce wai ba azumin da ke ciki ba kyau in ji wasu ba sukan faɗa haka azumin shi a ma ba kyau ga ya zo a hadisi ga nan hashi ta tabbati aka ce ba a ga watan da annabi fiye wai ta yin azumi ba kamar sha'ban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace mana hash tasbiti littafi ne ita ce sharhin sharhin ishmawi sharhin sharhin ishmawi littafi ce tana da muhimmanci sosai sosai musamman wajen mummun musulmai jama'an sallama ba littafin ne faɗa ce a watan rajab ba a ma rubuta zunubai a watan rajab in an yi ibadu malaku suna rubutawa amma kai zunubai sai su ƙi rubutawa Allah shi kansu rubuta su da a watan ne ran alhamis daren juma'a na farko watan rajab alhamis daren juma'a na farko na watan rajab aka samu cikin khatimin nabi'ina wa imamul mursalina shine shugaban mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ga yana a hashta tuti shafi 478 mun yi a karatun a zama da yuci mun faɗa cewa shafi na 479 inda mai littafi yake cewa wa amma yawmu maulid mustafa sallallahu alaihi wasallama fa qala ba'd udama'i yukrahu sawmuhu li'annahu min a'yadil muslimina makaruhi ne azumi ranar sha biyu ga wata na rabi'ul awal ne ranar maulidin annabi muhammadu sallama tun da ranar sun rana daga cikin idodin musulmai akwai idi karama na sani ko na karamin sallah akwai idi babba na babban sallah akwai kuma halam yam idin ma misluhu min idin in ji gausu barha halam yawmin idin ma misluhu min idin watan maulidi sai wadace shi wajen shi wannan wannan maulidin wannan babban idin to ya fi idin karamin sallah ya fi idin babban sallah idin karamin sallah ana yi ne da saboda mun kammala azumin ramadan lafiya ita kuma wani babban sallah ana yi ne tunawa da ran da aka fanshi annabi isma'il ran da aka tsarki nan wafa da yana hu bizibin azim ran da aka kwantar da shi da ayan kashi Allah kawo rago to ana tana da wannan ranar ne a can makka ake ake zubar da jinin raguna da sharu da raƙuma ake cewa hadaya ko fidiya akwai hadaya da ba ku fidiya da ba dai ana zubar da jinin dabbobi wanda kuma su je ba aikin hajjin a kowane ƙasa ne masu hali su musu yanka raguna a gida su yanka raguna rige-rige a saudiya a yanka raguna wanda ku siya da kuɗi mutum bakwai su sai raƙumi ɗaya su yanka ko sai sa guda ɗaya su yanka ko kuma da duniya gaba ɗaya mai hali mai layya shine a yanka raguna wanda ba bai da halin kuma a je kwata ko kasuwa a sayo nama a ci daɗi ranar babban sallah tunawa da ran da aka fashi annabi Isma'il alayhi salam tunawa da shi ne tunawa da shi ne tunawa da shi ne an taru saboda haka to abubuwa ya kuma ran da muka taru saboda maulidin annabi Muhammadu eh a shi abincin da zamu ci mai daɗi ya fi wancan wancan tana na farko dai na ƙaramin sallah mu ne muke ta kama juna farin ciki akan mu kammala idi a mu kammala azubar bala lafiya wanda kuma tana da annabi Isma'il babban kuma fa tunawa da annabi Muhammadu sallallahu ya ya wannan ke gaban wani إذا شبهت أحالا بيوم إيد ما مثله من إيد قضاء متاشي وثلاثة أيام من كل شهر haka an so mu rika yin azumi mu musulmai masoya annabi salama mu rika yin azumi na kwana uku min kulli sharin a kowane wata misali kai daya a goman farko kai daya a goma tsakiya kai daya a goma ƙarshe ta shi imam malik da zal'anu ya ce wako daha malikun imam malik ya ce makaruhi ne a azumin an ta kunan bidu kwanaka fitansa a cikin kwanakin ayyamul bili lifirari himna tadid saboda lifirari saboda gujewan saboda guje ma shi ne wa ma'ana sai gujewa imam malik himna tadid daga yin iyaka a ce ba azumin sai a kwanaki uku suna yamul bizi abin da ake nufi ana so da kawai kai azumi guda uku a kowane wata na musulunci to wasu sai suna ganin cewa ya kamata a ɗauka ne a rika cewa kwanakin hasken wata a azumi a cikin suna yamul bili wata ma'ana sha uku ga wata daren sha hudu da sha hudun da sha biyar to in ka ce an ba da dama kawai wannan kwanakin hasken wata ya fi haske kwanakin sun wata kenan ayyamul bid god ai garin bada da ya fi kyau ma ya fi kayatarwa so da hasken farin wata Eh, to in in aka ce an mara ba wannan ra'ayin to kila jahilai ma sai su dauka in ma wannan kwarki sun wuce ba ba za a yi ba kenan Eh, inda wasu jahilai masu ilimi sai su dauka kila ai to ma ai to ma yau na wata sha shi daga wata wata amma sun wuce ganin Allah ko an ga mun wata A'a, ba ce maka haka ba shi za su yi kawo ne hikima wanda ke sama sadda zari'ati ba yin azumin wa wannan kwanakin ba kyau ne gaba ɗaya ba an ce ne kawai makaruhi ne saboda kar kar- kar jahilai su ɗauku eh, su ɗauka kawai dole sai a wannan kwanakin da yau ake ba wannan kwanakin ba a to ba da ma'ai ita ce wasu na suka yi min kulli shaharin an so yin azumi na kwana guda uku kwanaki uku min kulli shaharin na kowane wata na musulunci an so ka rika yi in kana haka in Allah da dawa ka ciwo kwanta in dai kana azumi su uku da ke jawo ciwo mafi yawanci daga yace asal kullu da'in min al-bur'i asal kullu da'in min al-bur'i asalin kowane ciwo da jan salama asalin kowane ciwo su daga take ciki da abinci ne Mm, daga take ciki da abinci ne ciki da kowane ciwo gaba daya to da ce dugu- dugon farko za ka yi azumi daya gwamnati tsakiya kai daya na ƙarshe kai daya in Allah ya hada wa dawo ba ka ce zai kwantar da kai ba ne ba ciwon mutuwa ba amma in dai ciwo ne abin nan mutum ba zai yi ba da a ce salon da yawa musulmi ana haka to da likitoci sun ce mun musu bakin ciki eh don lallai dai za ku rage fasinja in dai mutum yana so ya saba da likitoci to kada ya azumin nan guda uku amma dai mutum yana so Allah ya sa ya rage rabon da ya je ga likita a yi lokaci kaza duk wata ka azumi su uku Mm, amma shi ma malik da zala an an ce shi yana yi ne ɗaya ga wata ne ga an dije wata tsaya to sai sai yi daga nan kuma sai sha ɗaya ga wata daga nan kuma sai ishirin ɗaya ga wata shi aka yi zaɓa amma ba shi ma ya ce dole sai sai a ranar za ka yi ba a ƙalla dai goma farko kai ɗaya goma na biyu kai ɗaya goma na uku kai ɗaya to kaji ga ga lafiya a jiki ga kuma ƙarin samun yardan Allah da kusancin Allah kana ji da annabi ce Allah ya ce as-sawmu li wa ana ajzu bihi Mm, duk ibadu Allah ce man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha duk ibada da kai ko da zaka za maka ninki goma amma annabi ce Allah ya ce azumi ya ce ni ne kawai na san sakamakon da zan ba mai azumi Mm. ne ka sakamakon da zan ba mai azumi ce ni kai ko na san abin da zan ba shi saboda ba wani abin da ba mutum mai azumi a wani an sa shi yunwa tun alfiji zan faɗa rana na wata guda in ba Allah ba ba mu iya wannan sa dokan shi da ce to ni kadai na san wannan azumin ba- kuma ni kadai na san abin da zan ba mai azumin daga sashin imani ne imani ko gaba daya da za ka buya daki ga sharuwa ka ci abinci bai ba wanda ya ganka don Allah Allah fa shi ya ganka asalin ibada nake tsantsan tauhidi kenan tauhidi kenan tsantsa Eh, ga salloli a ciki guda biyar ko ga azumin ga zikiri ga zakan jiki mm, ga kuma haji kallon ibla duk zai sallan farilla ta tare da su gaba ɗaya azumi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce a dairik azumi na kwana uku a kowane wata abin da faɗa kenan amma imam malik da zalanhu ya ce to ka kuma a mai da abin kamar a ce ba za a riƙa yi ba sai kwanakin ake kama ayyamul bidi ayyamul bidi wato kwanakin sun farin wata su ne sha ga wata daren sha hudu akan asalin ƙwarewar haske kenan ko asalin nan za a yi mulki amati wajen kalkamari laitul badari eh ƙudan hasken wata kenan sha uku daren sha hudu daga nan sai sha hudun da karta sha hudun daren sha biyar daga nan sai sha biyar din to ƙudan kwanakin sun farin wata kenan ba ce dole sai wani kwanakin za ka yi ba amma an kai kuma aka sani ba an ce haramun ba ne ba ba kan laraba ne ya ce ne guje ma guje wa wannan matsalan kada jahilai su ɗauka ba a yi sai a wannan lokacin aka ce kowane malami bai azumi sai a wannan kwana uku kowane shehi bai sai wani kwana uku a ce sabai gaba ɗaya ba sai sai wani kwana uku to za ka ji to jahilai su ce a ai ga sai wani wani kwanaki ake ai da ne da ce ana yi akwai kwanaki ai da da an gasa da an gasa biwa ne yayi ai da an ga shehu wani yayi ai da an ga malam wani malam wani yayi tun daga sabai kan malam malam wani ai duk ba su sai a wannan kwanakin da sai zama kenan mutane jahilai sai dauka in ba wannan kwanakin ba to ba za a yi ba ba azumin ba mhm ce wasu ta wasu lasu ta ayyam an so azumin kwana uku min kulli shaharin daga kowane wata wa kuriha malikun shine wa kariha malikun ma malik ya karhanta an takuna bida kwanakin kaface kwanakin harshen farin wata ne litirarihi saboda gujewa wannan kwanakin muna tahdid daga kayyadewa kada ce su ne kadai za a rikai sun to da gujewa kada jahilai su rika kayyadewa ce sai a hawan sai wani kwanakin ake in ka duba shi ta sauti shafi 479 kace qawluhu albid ay albid al-layali bil qamar wa qila sumiyat bidan mhm me yasa kike su ayyamul bidi eh sanadin da yasa ake ake su ayyamul bidi sha uku sha hudu sha biyar ayyamul bidi me yasa ake cin saka ga sunan li'anna adamu lamma nazala min aljannati musa annabi alayhi salam lokacin da aka sako shi da shi daga aljanna shi da hawa'un sawadatu shamsu jasadahu zuwan shi wannan duniyan hafsha rana ne kawai ina fara cin haka dubi irin hafsha rana irin namu amma yana tana hafsha shi gaba da jikin sai kuma baki su saboda aljanna ce wannan ganyen nan da kace kai yace to kuma na zo nan tana hafta shi kuma zama ya kuma da fari ne balarabe sosai sosai game da gazani wanda ke aljanna to an kan ganin larabci wanda ke aljanna wakila ka ce inna ma sum yat bizan an ambace na ranar ayyamul bizu li anna adamu wa adamu ko adama da ne tunda shi sunan shi malayan sarki ne li anna adamu alayhi salam liman annabi adamu alayhi salam lamma nazal min jannati sawta shamsu jasadahu da da sako daga aljanna rana haska shi ko sai gaba gaba jikin shi ko sai zama to ya baki kawai kuma bakar fata sosai baki su dub ya kuma baki su dub kamar bakar fata ha girigi yan afirka kenan ya mu ya mu girigi ba on mira bi sawmi ha sai Allah ya umarni ga annabi Adam alaihi salam in yana so jikin shi kuma fari fadi irin irin irin na da to yi azumin kwanakin nan guda uku ayyamul bizi ma samu a wani yamin bizin yakin da annabi alaihi salam ya azumi ranar farko na yamul bizi ya azumi sha'u ga wata bida zulusu jasaduhum sai ya jiki shi kashi daya a uku misali daga huska zuwa kafada sai ya zama to ya dawo fari pat da ya na sha hudu zuwa da ya na sha hudu daga kafada zuwa kunguru ima da ya haske fari pat da ya na sha biyar kafafun shi kafafun gaba daya suka koma farare gaba daya suka koma su fashin da ina gidan su ayyamul bidi haji an fahimta tonu kwanaki ne masu haske masu daraja amma kuma ba ana sun mutum tsane dole sai a wani kwanaki ne kadai zai azumin ba in yayi na suka ba laifi ne ba amma abin da ake gudu dai kada kar jahilai su dauka ai kawai ai rigirgi ne abin kawai in ba in ta wuce ko ba za a yi ba kamun ranar ba za a yi ba kuma bayan ranar ba za a yi ba ka saba da yin azumi garkon musulmi ne yana da amfani daban-daban ya ya shiga da ishara Allah ya ce shi kadai ya san abin da zai ba mai azumi na sakamako manyan sufa ma arfai suka ce abin da ma yake nufi ya ce ne ai ne ya faɗa ya ce as-sawmu li azumi nawa ne ni kadai ake ma azumi kuma cewa ana a jazubi ni ne sakamakon yin azumi shi ne kisa lillazina ahsanul husna wa ziyada duk ibadu in kai gaba daya sauran ibadu za a baka aljanna amma azumi shi na kaka fadan Allah ka ga Allah ka gana da Allah eh asawmu li azmi na no ana ajzubi ni ne sakamakon shi fasara mafi sauƙi na kusa kusa shi ne ni ne sakamakon ni kaɗin san sakamakon mai azumin na biyu kuma ni ne wato mana zuwa ya kalle ni ya gani ya gane da ni shi ne sakamakon mai azumi shi ne kawai abin da zama kawo ka more Allah sun kira ka fada na ka gani wujuhun yau idan nadira ila rabbiha nazira din je ga Allah ya gana da shi a ba shi duk alhairai amma wani duk juma'a ya je wani ma sau biyu a sati wani ma a kullun kullun wani ma a can suke tarewa gaba daya innal muttaqina fi jannatin wa har fi maqadis sidiqin inda malikin muqtadirin ar-rahman Allah mal Qur'an sai sai wakila لأن آدم اسود جسده من أكل الشجرة فسامها فبيض في كل يوم ثلثه هنا muke bayanin shi da zuri ne nan ran ta haska shi kuma bakar fata shi kenan dalili da Allah ce to azumin wannan kwanaki guda uku da yi kuwa shi kenan sai jiki gaba daya ya koma haske gaba daya mun yi bayani daya wa salasata ayyamin ma'ana wa yustahabu sawm salasata ayyamin min kulli shahrin wa kuriya malikun an takuna biza li fadari min tabidi yace wa kaza kariha haka nan dai imam malik ya karhanta yin azumi ya karhanta siyam satin min shawwal ya karanta yin azumi guda shida na natan shawwal mahafatan saboda jin tsoron an yi hukar jahilu kada jahilai su ruskar da ita da ramadan da ramalan a ga azumin sutu shawwal abu ne mai kyau kuma hadisi ne musanna ne sai ma malik da zaran ce to shi a wajen shi ma ce sutu shawwal ko makaruhi ne a sutu shawwal din nan makaruhi ne ai bisa haramu ba saboda menene ya ce mahafatan saboda jin tsoron ayyukan jahilu kada jahilai su rika riskar da wannan azumin ko ramadan da wata ramadana kan ma ya koma ganin kawai ayi in mutum bai su ta shawala wala ko ramadan wallahi ina na ramadan farilla ne an zabar da mu na ce an salama ce a shekara akwai kwanaki 360 in ga zanta ramadana na wata na kwana 30 alhamdulillah ko wanda kana da lada goma ko da kana kwana goma kwana goma za kana kwana ɗari kenan kwana ashirin kwanaki ɗari biyu kenan latin fa kwanaki ɗari uku kenan sai ne to sun samu ne a watan shawwal mutum sai azumin sifisal ɗin guda shida ya azumi guda shida yana kwana sittin idan baka lada kamar shekaran gaba ɗaya ka azumce su gaba ɗaya na baka lada kamar ka azumin kwanaki shekaran ne gaba ɗaya amma kullum da ranar azumi kake ko da ko daga wannan na ramadan din da wannan guda shidan baka ƙara yin wani azumi ba ta kaida kullum ana baka da kan azumi ne kurin a cikin sabbai ka zo ci za ci abinci sai ci ayi na azumi ne ina azumi ne gama ka abinci sai ce na azumi gama ka abinci sai ce na azumi yau sai kuma ana kuma firan can da ba sai kuma kawo abinci sai yanzu ya ci abincin a kamar ka ci kana abinci kwarai ko ina azumi kan azumi kuma ci kwarai kuwa ka wuce abinci ba kan azumi ci kwarai kuwa domin annabi sallam ya ce wanda ya azumi wata ramadana kuma daga baya ya azumi sitti shawwal za a ba shi ladan yi azumin kwanaki shekarar ne gaba daya to ni kuma ne ramadan kuma ne sitti shawwal eh ka ji azumi cikin sauki ko amma shi imam malik abin da ke nufi kada ka dauki sai dai kwanakin nan na shawwal kadai ake sitti shawwal din abin da ke fi inda ke ramalan daga shawwal daga shimira zuwa shimiruwa daga shimiruwa shi ne shawwal zuwa shimiruwa sha'aban ka samu da ke azumi guda shida a ba sai watan ba abin da ke nufi kenan a yi za ce makaru ne a yi a shawwal ɗin a yi a yi za ce makaru ne a yi a shawwal ɗin za ka yi ɗaya a shawwal ɗin shi ka ɗaya mun yi misali ga watan arfa watan babban sallah yanzu ba ku azumin arfa ba kai azumin arfat ran idi kuma ba ku azumin kamun baki ba ga idi ana sallama ba azumi ba ne to bayan cikin azumin ashar zulhijja ba eh wasu yamu ashar zulhijjati ai na kwana goma ba haka ba ai ran idi ne ai ai na kwana goma tara shine ran tara ga wata shine na arfat goma kuwa daga daga zuwa idin nan ne ana sallama shi kenan zai ka ci abinci eh kamar azumin tasu'a kamar azumin ashura azumin rajab azumin sha'ban azumin kowane litini ko da alhamis to inda kai kwara shi da dai kurin daga shimirwa zai shimirwa shi ne daga shawwal zuwa sha'ban to kenan ka cika Eh, to da yawa mutane ba san haka ba wani yana so ya- ya cika shi maza maza daga gamar mana zai dora wani ma ana sallan idi yau gobe sai ya dora wala hannun kwanaki idin gaba ɗaya ba san azumi a ciki wani wa- wani wadauka ku sai sai ran idin ne kadai a da ran idin da kuma shigarin shi ran sha- ran biyu ga wata da ran yawon hawan doshe uku ga- uku- uku ga wata da wa shigarin shi to duk makaruhi ne eh wannan kwanakin idin duk an hana a yin azumin sai an gama wanda shi ne tukuna sannan sai a abin nan domin ana so kai ko da kai kama din kai wanka ka sa kayan mai kyau in ba ka tafi inda ka zauna kai yan uwa din su gaggaishe ka amma zuwa shi kuma an cima gugul kana cin mutsu mutsu kuma kana azumi kuma kwanakin sallah kuma aka ce kowa ya azumi kuma ta ba ni za a je kenan kuma eh na ce a azumi kwanakin kwanakin idin shi mu shi mu kowa kenan zai zo na gida kai a wallahi ai na na dau azumi nan ne zuwa shawwal wannan zuwa na ma na dau azumi nan ne zuwa shawwal to ai saka an ce watan ne ma watan ne ba ba an ce a kwanakin idi bane to wasu da yawa ba sa fahimtar cewa a kwanaki hudun ne an aka kawai da tsaron idin ne kadai ba azumi a'a kwanaki da ke magana kwanakin idin kwanakin idin ma'ana kwanakin sallah kenan Mm, kwanakin sallah da da kika azumin ko ka azumin kwana talatin a jere saboda dai ka dan huta ran sallah din nan ran idi kenan da bi ga wata ranan yawon sallah a wajen mu da uku ga wata ranan hawan doshe a wajen mu da kuma wani hudun shine washi garin hawan doshe to ran na biyar shine zan daura ku ta ga daura wani shi wanda da yawa mutane ba san wannan bayanin ba wannan bayanin na cikin hashe tu sufti sharhi sharhin ishmawi Mm, wanda da yawa mutane kan ba santa ba mhm sai ce to baka zaka nan gari a siyan tattumin shawwal imam malik radiyallahu anhu ya karanta azumin da ke cewa sittu shawwal a wannan watan mahafatan an yi jahilu saboda tsoron kada jahilai su riskar da wannan kwanaki guda shida nan bai ramadan da ta ramadan mhm hashi tasbiti da juya shafinka na shi tasbiti ya koma 480 mhm 480 an gashi tasbiti ta saman tun qala sahibul madhal ya ce rahimallahu malika ya ce Allah ya ƙara rahama ga imam malika zal'anhu inda mai sharhi ce laƙad wa ƙa'a ma hafahu haƙiƙa mutane da yawa sun faɗa mu abinda imam malika ya tsorata abinda imam malika ya tsoron shi nan to jama'a da sun faɗa mishi faƙad samu ha ya sun azumin kwanaki shida nan su shawwal wa ja'alu laha idan ha gani an fai lokacin da aka ce jama'a da yawa an samu mutane na garuruwa daban-daban naka da malami ana idi yau jibo sai tsadar azumin kawai eh waje alu laha idan suka ma sanya mata su sanya wani idi na kammala su azumin shawwal an yi ramalan sai su huta kwana daya sai su dora wasu ma gaba ɗaya ba ma- ba ma sa idin ko sai a dora kawai eh wasu muhu idil abrar wai suka samu wani idil rana wai wai idil abrar eh wancan sun farko ba ba ba ita fidir ba to sai sai suka sai suka jera daga sha daga bigota nan uku hudu biyar shida suka jera kwana shida nan za- za za a tara a idi na musamman kuma sunan ta wai idil abrar ka gani a gadi da mafashin makarohin ne ma da ka wasu sai sai sai faɗa mata Mm, wala amri mai littafin mai sharhin sharhin ijma'i na rantse da girma ubangijin da halittar rayuwa na huwa haqqu bi an yusamma idil fujjar wannan ranar shi shi dace da cin mata idil fujjar idin fajirai to Allah bai ce ayi ba annabi bai yi ba sabai ba su yi ba tabi'ar su yi ba tabi tabi da ba su yi ba su su kago idin mene kenan abis ba sun tashi abin abara su yana ce idil fuj- idil fujjar Mm, amma lau samar sitar ayyam ba da zalika fi shawwal da a ce mutum ya yi azumi na kwanaki shidan bayan kammala kwanaki irin gaba ɗayan su guda hudun nan fi shawwalin a ce wata shawwal ya yi au gairihi ko ko wani watan shawwal ɗin Mhm, a gani au gairihi ko ko ya yi ne a zalƙida ko a zalhaji ko al-muharram ko rabi lawal ko rabi lahir ko jama'at awal ko jama'at ahir ko rajab ko a sha'ban yayi yikenan hasalal gardu abinda ake nema ya tabbata allazi ashara ilaihi ash-shari'u wanda an salama wanda ke nazarin shari'a ya ishara akan shi bi qawlihi man sama ramadana wa tabahu bi tatim min shawwal faka annama sama dahar kullihi mhm al-qarafi al-murad bi dahari umruhu rigirigi mamul qarafi da yace ma annabi ya ce wanda azumin ramalana kuma bayan shi ya zuci shawwal guda shidan nan ko a shawwal din sauka au gairihi fi shawwal au gairihi ko a shawwal din ko a wannan ko a wannan shawwal din shi sun gara maka wannan daya ya wannan daya a wancan kai daya a wancan kai daya a wancan kai daya duk ina halarta inda ka samu kwara shida daga shi mai razo shi zuwa shi mai ruwa to ya tabbata shi ne fakan hasalar gardu muna ke nufi ya tabbata ma'anan gardu da aka ce ka haza miki kwanakin nan na azumi kwana 360 daidai adadin kwanakin shekara da kwanakin shekara 360 ne a ramalan kai 30 a waje kuma kayi shida shikenan ba sai lalle zuwa kayi tilas a cikin shawarar da kaɗai shi ne kan zama ta shawala ba ga dama ga bai wata magaba ɗaya ya fita zurƙi dama zai wuce zai ka fara daga arfat kai azumin arfat a gani washe gani idishi ma kai kai azumin kama baki rigirigi tasu a ashura suka zo kai maka dan dana ka samu hudu da shaban kai daya a rajaba kai daya zali eh kaga alai halin dai in dai mutum ya san wannan ilimin to zai shawal ba ta kuce mishi ba in dai ya ga dama yawa eh ka gani amma an ce daga maka an ce a dora zai shawal zai kai akwai masu akwai mai himma akwai wanda bai da himma amma da san wannan to Allah dadda mai himma da mara himma kuwa zai yi sosai kuwa abin da ake nufi gudun kai azumi ne guda shida a cikin watannin nan gaba daya ba kuma dole kai a jere ba shi ne ce in kai haka za baka ladan azumi shekara ko imamul qarafi ya ce ma abin da ya ce wal muradu al muradu bi dahari umruhu mana za baka ladan kaman kai azumi gaba daya a rayuwa gaba daya a rayuwanka ba ma shekara ɗaya ba a rayuwanka ne gaba daya za baka ladan kaman ka cika su gaba daya da azumi ne da ran azumi da darki amul laili kai haka al murad bi dahri ce umruhu za baka ladan kaman ka azumi shekara ya ya shi annabi ya ce dahar ne ma'anar dahar a shi umruhu rayuwanka kai za baka ladan za rubuta ka daga cikin wanda tun da aka haife ka kake azumi haka mutu kana azumi kuma yanzu annabi ta salama wadda bita za a baka kakin azumin karɓaɓɓu kenan da kaji abin da za su ke a shaɗin da wuri suna gan ba su sani ba za su kai shekara mai zaka ba su kai ba shi ne kawai amma abin da ake so gane ba dole ba sai a shaɗin kaɗai a'a Allah ya ba da rahamshi mai yalwa ce mai takura ba Allah bai ce sai a shawadin kadai ba annabi ce sai a shawadin kadai ba abin da ke nufi kenan an yi da a shawadin mutum ya huta shi kenan ba an hana shi bane kuma ba kuma ce wajibi ne sai a wannan watan ba kai kuma da baka yi a watan gaba daya kai kuma kai su gwada tsalli tsalli din tsinta tsinta tsinta tsinta haka da shida ko ka samu wata biyu wata ɗaya ma wannan watan ka azumin litini da alhamis wani satin ma ƙara azumin litini da alhamis wani satin ƙara azumin litini da alhamis kenan kai sau ka samu shida wadai kuwa kuma kuka dama kan kaɗai misali duk litini kaɗai ka yi misali ka samu litini shida shi kenan ka kammala a gani ko duk juma'a ka yi ka samu juma'a shida shi kenan ka kammala ko dota kai guda daya ka samu jin wata shida kenan ka samu sitti shawal kaji a ce ta sifti sharhi sharhin ishimawi wani kurahu zaukul milihi lissa'imi an karanta ɗanɗanan gishiri ga mai azumi sun fa'ala zalika mutum ya aikata haka wa majihun ya tofar da shi wale misal shai'un wani abu bai sadu ba ilaƙi zuwa makogwaron shi falashe alaihi ba komai ba laifi a gare shi wannan da wani tambaya na magana girkin mata da suka zo suna girki a ɗanɗana gishirin na ɗanɗana mai aji ya ji gishiri ko ko bai ji ba da wannan ba komai na wajen mata ya ba komai shine wai kuma zauqul milhi amma da ɗanɗana ba ba fa haɗe ba yawa ga shi ɗanɗanawa wa majhu ya tofar da shi walam yasil shay'un min wani abu bai sadar da shi ba ina ki zuwa makogwaron shi ma'ana bai haɗe ba kenan falashi alaihi ba kuma a gare shi amma a wajen maza da wajen matan ma an karhanta kamar ka sa da biyu a baki ka tattauna ma yaro kadatan kadatan kadatan ka fito shi zan sai ka bashi ware kuwa a ga zaƙin nan zai maƙi maka a harshe inda irin wannan ne suka ba yaro dan uwan shi mai wayo shi ta tuna maka nan gawa ne an bayyanta eh kamar yanzu kace ga ya tattana mai daga tingan tattana wai kurahu an karanta zauqul milhi dandanan gishiri shine miya kenan da abin da abin da abin mai mai da da da ajiyaji wato gishirin ya dan yi daidai ko abin da mai zaki ne kamar shayi sugan ya dan yi daidai ko kaman koko sugan ya dan yi daidai ko kaman kunu sugan ya dan yi daidai to wajen mata din su gyara girkin gida gaba daya to mace dai an bar dama ta ya kadin mai girkin ba kuma da kwara zai zo mu ji kuwa ta zo ba a mai girkin dai an ba ta dama ba shi kenan ba an karanta ɗanɗanan gishiri shi ɗanɗanan miya da aka sa gishiri a ciki ba ta lamiya ba duk abin da sa gishiri a cikin shi ko da wani kasa wani kayan zaki a cikin shi ana so a gane ya yi ko bai yi ba ko an sa wani abu na yaji ana so ya yi daidai ko bai yi ba to abin da ke nufi dai an baka dama ko an ba matan dama ta nan amma da ɗanɗanawa ya yi ko ta tofar da shi zan fa'ala zalika in mutum ya aikata haka wa majjahu ya tofar da shi wa lam yazal ila haqihi minhu shay'un ba wani abin da ya sadar da shi ya wuce makogoron shi wala sha alaihi ba kuma a gare shi mun samu nawa kenan zama azumin kowane azumin kwana kwa kowane wata mun samu azumin sitti shawwal mun samu dandanan miya ko gishiri ko siga uku na hudu wa muqaddimatul jima'i an karanta yin duk abinda ake gabatar da su kamin yin jima'i wannan makaruwa ta su makaruhai ne lisami ga mai azumi to kamar misali kamar kai tambaya to aka nama kallahu wasu abubuwa ne ke fari kamin jima'i ta ga misali mana kalqubalati kamar sun ba kiss shi ma kada ka yi da rana da azumi wani jasati da runguma da rana kada ka fara shi ka runguma tanka abin da bai baya kaga zaka iya shiga wa nazar mustadam da kuma duba mai dawama iya duba na ƙura ido ƙura da ido a gani kana mata haka kana kana kana kana kana eh habibati kana mata haka nan eh don abin ya zace kuma fa eh in kai mani fa ko mazi ita ce wa nazar mustadami da duba na domarwa wal mala'abati da wasa da matan naka kana jawo ta nan kamar kadan jata nan nan kamar da rungu ta nan kamar kadan nan kamar da kadan tsikareta wanda ta gulguli jawo kafanta jawo hannunta jawo kanta aba eh to kuma baka ruhi ne da rana in ulmata salamatu in mutun ya amince san lalle lalle lalle lalle shi ba abin da zama shi ba zai mani ba ba zai mazi ba eh shine in an san in ulmata salamatu in an san kubuta min zalika daga wannan wa illa in mutum bai da garanti fa bai da garanti ba ba zai kara fila zai iya yiwaye mani zai yiwaye mazi to hore mazalika in har mazalika alaihi wani bai haramta a gare shi lakin nahu sai da cewa shi an da ya gaya mishi in kuma ya ƙi yadda ɗin ya ji wannan wa'azin ya ji kama ta shi ya rungume ta ko ya mata kis ko ya ƙura mata ido ko ba dinga wasanni da ita in amza in yi mazi ne min zalika saboda wannan wasan da ya da ita falik ala faqad ramuwa ki kadai kikan shi inda mazi ne inda mazi ne wani amana an koyi mani ne fa alil qaza wal kafaratu to ramuwa da kafara ke kan shi mhm kafara ko a magana su karatun mu na baya ko yan tabaiwa ko ai ko ce da miskinai nawa 60 ko kuma azumin kwana nawa 60 mhm sai karatu na gaba shine kuma kaman hadisi karshe a littafin wai kiyamu ramadana kiyamu lailatul ramadana mustahabbun yace abin so ne shi ita ke ce ma tarawihi tarawihi mustahabbun abin so ne maragama fihi ana sa kaunar samun yardan Allah a ciki domin ma ga hadisin a bayyane qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faɗa ya ce man kama ramadana duk wanda ya kiyamul laili na wata ramadan tarawih tun daga ran da wata tsaya har shawwal ya zama to kullun ya zama tarawih kullun kullun bata kuce shi ba imanin kuma da mai imani da Allah wata sabon muna kuma sa kaunan samun lada a don Allah da sa kaunan samun yardan Allah gufera lahu an gafarta mishi ma ta kaddama min zambihi dukkan zunuban shi su gabata gaba daya a sharhi ma wa mata ahara da abin da daddadin na bayan wanda su gabata don don don suka jinkirta mhm na gashi tarawih nan babban abu ne ba ran ce ne ko muka karatu akan balagan tarawih ko wanda ka samu hadisi daga annabi sallama kuma tafsir na kace ma tafsir tibyanali tafsir tibyanali ruwayan sai na ali na bi dalibin da zalatu ko a ce annabi ya ce wanda ta wanda tarawihi na ran da wata ya tsaya ga abin da za a bashi wanda tarawihi ɗaya ga wata ga abin da za a bashi wanda tarawihi bi ga wata ga abin da za a bashi ko har talatin ga wata sai dai a karatunmu dukkan na baku littafin a rubuce da littafin da kusan littafin an buga fallaye biyun da an baku da sun samu ne a ce kowa ya ce ya malki wannan fallaye guda biyun nan hadisai ne sosai sosai wanda an salmi ga sun Allah ta'ala anhu falallan tarawihin na kowane rana har karshen wata na san a kaida nan a kaida mu nan ko je ne karatu to yau muka zo wani karatun sai an samu wanda jiya bai zo ba kuma zai ce kullum dinga buga kullum dinga buga ana gatu kwara daya ba eh ce wai sabul infirad bihi an so mutum ya rika yin tarawih a gida ne shi kadai ko shi da mata da shi da ƴaƴan shi ga mata ga ƴaƴa an fi son haka illam ta dal masajid inda masallatai ba za su tozarta ba ma'ana inda ba kai ne liman ba indin ka tsaye a gida da mata da ƴaƴanka sun sallan nan masallaci ba a fasa jam'in ba to kai a gida shi yafi eh ina wai sabal infirad bihi an so mutum ma ya kada shi da shi tarawihin nan sai a gida kai da matanka da ƴaƴanka an san haka ina nafila ne amma in lam fadil masajid in masallaci ba ta zata ba ma nan jama'a masallaci ba su watsa su ki zuwa saboda kamar wani ba ka zuwa ba to ajin masallaci liman ma bai zuwa ajin masallaci liman bai zuwa liman bai je ba ladanin bai je ba to ya yi wa yake zai limancin da to to shine amma in dai baka da cikin manyan malaman da in ba su kai masallacin ba ba komai ko kuma kai attajiri ne sai ka fito da sallah masallacin alhaji ba ne amma dai baka bane in dai din baka je ba masallaci ba to zata ba to ka tara matan ka da yanka a gida karka yin wajibi dan ka sa su a hanyar addini san wani addini kake kai kuma kana sallar ko ba kai to ka ka sanar da su kai kuma ka fita wajen Allah ka fita wajen Allah zan ki ta salatu mur'in fi dari wa qatam bi ahlihi la afdalu minhu illa fi masajid ka'bati eh ne mai farida kai sallah a gida duk mutane ba san wannan ba sun sani kuma ba su aiki da shi kai sallah a gida da kai da iyalanka da matanka aka ce ba sallan ta fitar lada an yi ban yi a masallacin ɗakin ka'aba ne ko a madina ba dore ka ka zama matanka da ƴaƴanka zo da so da an ce a lahira an je su za a tambaye ka ba a tambaye ka jama'an anguwa ba ko jama'an gari ba Allah ce ne wamur ahlaka bin salati wasdabir alaiha ko haka Allah ce ka umarci mutanen gidanka ne mata ka da ƴaƴanka akan su yi sallah kuma kai kuma ka jure ku tidin ko da akwai ga dukkan mana ka jure ko da ka ci matan naka akwai mashiri ta zo mi sallah ni ba zan yi ba wallahi je ka je ka yabin ka ni na yana daga baya daga da jure malama ina jiran ki an baki minti biyar zai ki alwala eh na ji ya kuma an baki minti biyar zai ki alwala eh ina ta jure da matan gida sai da hakuri na gidan na karkace zo ta ce irin na su bahin nan ko kuma irin wannan tana wata ramadana an yi sahur ana ganin karfe wani karfe hudu mura dan kwanta kan kamun a kira sallah bacci kuma ya zo gaba daya za ce ta wasu da aliya ka jure akan wannan yin sallah kai da iyalanka din nan ka jure sai ka jure amma wasu ba abin da sa aka ce haka din in ka ji lahirin fa aka ce maka ga aljannan kai kai sallah kai ka fita to mata ka ba ya'ya ka ba to na kira sa ce zo an ce su ba sa yi sai ubangiji wani fa shine fa shine fa wani shine baban mu inji ya'ya wani fa shine mijin mu inji mata abin shine shine bai matsa mana ba shine bai takura mu ba ai muna karkashin shi ne ba wata ja maka tsiya fa ya to da to kai kuma dawo eh sai kuwa ba ma ka kiwo su bane a ba ka kiwo ka fi dabbobi su bisu mutane ba na sai ba ba tume ka ba yes mhm to sai dan ƙara farji fallaye ma shi tasbiti zamje shafi 491 491 491 ba a sama da zai babu zakatar fidiri babun fi zakatar fidiri an gan shi to ta tsakiya za sa fa'idatin ta tsakiya fa'idatin qalal ajhuri to wani falalan ziyara ne doga abin da ke samu an yi ziyara don ce fa'idatin wannan fa'ida kenan qalal ajhuri imam ajhuri yace wa zakatul afiyati ba akwai zakan kuɗi ba akwai zakan dabbobi akwai zakan fidda kai sai to wa zakatul afiyati zakka kuma lafiyar jiki me zakan lafiyar jiki shine almashi fi da'ati shine tafiya cikin ibadu tafiya a ƙasa zuwa wajen ibadu wa qala sai yace man zara waliyan wanda yaje ya zirci wali fa inna turaba allazi yazaqadamu alaihi ga hakika uran da ka taka Allah zai fara aiko yunqalu ila biladil kufar su ɗibi wannan wurin da kake tattaka wannan daga gida har zuwa gidan waliyin da kuma waje wali kuma zuwa gida wajen dawowa wurin da ka tattaka din wurin da ka tattaka ana ji na wurin da ka taka Allah zai fara su ɗiba yunqalu za a ɗibe shi ila biladil kufar akai kasashen kafirai fa kullu kafirin yamshi alaihi malakatu za su za su wurin a garin kawai to duk kafirin ki tafiya shi ma zai taka wannan wajen bai sani ba wani Allah ta'ala ya hadihi lil islam Allah zai shirye shi zuwa cikin musulunci ziyarar da kake da ka zai ci wali ko to kuran ma ba abin banza bane mala'iku in kawo ce kai mala'iku suke ɗiban wani kuran sai su ɗiba daidai sai na tattaka ta daga ruwan kafarai sai a sai sai su zuba to duk kafin da zai nafiya ina kan ina maururin maururin shi ya sa a yi taka wannan kuran to shi ma ba zai mutu ba ba ta Allah ya shirye shi ya musulunta so da ya taka kuran da kai ka taka za ka je ziyaran wali eh kai kai sai to kenan kai baka ma sani ba eh to inda ka ji kafirai ko kafirai ko kafirai ta ta musulunta to an yi sa irin wannan ne ta taka ƙuran da aka zuba a garinsu ne ko a anguwansu na wani wali na wani ban Allah da zai ziyarar wani wali a ce sufti ba mu fita kada fidiri amma kuma shafi na 491 a irin namu an bugun ya zo daidai ma bugun bai zo daidai ba an samu sabanin bugu ko wani bugu kala bugu na biyu ko na uku na hudu ko na biyar to dai babun fita kada fidiri kuma a shafin ne a tsakiyar mu a ramu fa'idatin qalal ajhuri mhm wa zakatul afiyati almashi fi da'ati wa qala man zara waliyan fa inna turaba allazi yadhu qadamu alayhi yunqalu ila bilal kufar fa kullu kafirin yamshi alayhi bain Allah ta'ala yahdihi lil islam wa hiya fa'idatun hasanatun wannan fa'ida ce mai kyau kuma mai girma inda yasa asanin darajar waliyai kenan da kuma falalan zuwa ziyarar da kai idan shi badan ya fitar da anhu ka zai tsoli guda daya ya fi ka zo na gida kai ta ibada kai halwa shekara dubu ashirin halwa shekara dubu ashirin maraikwa shi da jami'ar zanen ke cewa liƙaɓal abrar hayurin min kafin azkar ka je ka ziyarci bayan allah na gari to ya fi zo na gida kai ta ibaru kai ta zikirori haɗa biyu ne in kai ibada gida kuma an yi kwanaki an gaja an ɗan ibadu an ɗan gaji kwanaki ko watanni sai wajen kuma ziyara kuma shi ziyara kamar gishiri ne a cikin miya kaga abinci ya fi yawa da zai so zaman gida kenan da ibadu na ɗan sa gishiri kuma kamar suga a shayi kaga ai kaga ruwan shayin ya fi yawa to to ibadin kenan shi kuma ziyara shi kuma kamar sugan kenan mhm to kaji akara mukallahu shi ne littafin da ke cema hazinas asrar hazina idan kuna ba da bayanan sallolin da ake yi ne a wata ramadana a bayanin farko zana ba hurairu da zalanu ya ce ana sallan nafila a daren farko ma'ana ran da wata ya tsaya kana da salamu da an ga wata ramadana za ka miƙe nafila raka biyu in ji an sallama raka farko fatiha kafa ɗaya sai ina fata na laka fata mubina zuwa ƙarshe kafa ɗaya a idan mutum ya dace ba tunda nafila ne an ba shi dama da Qur'ani ya rika duba a farilla ne ba sai ba sai da Qur'ani ba a farilla amma a nafila an sani shi kamar sauti ya sun bukata ce ba na da Qur'ani duba mhm daga an farko fata daya ina fata na laka fata mubina zuwa ƙarshe kafa ɗaya sai ta fata kenan haka ma raka abin shi ma ka zaka yi in ka sallama gaba daya an abi sadin hudiri wa abi hurairah radhiyallahu anhu ajma'in ana salla fi awwal laylatin in ga wannan laylatin raka'ataini da kada fi kullu raka'atin alfata to wa inna batana raka'ata mubina kuma ya sallimu suka dai za a yi in an sallama wai qara'u tut inna anzalnahu ashara maratin usalli an an usalli an sallama ashara maratin in ya sallama daga sallan inna anzalnahu kafa goma salati ganin sallan shi kafa goma ran da wata ya tsaya ran da wata ya tsaya kuma ka samu damar yin sai suka sake ɗaya ga watan da wani shine sallan farko sallah na biyu ana yi ne kuma a zan tafi filat ashirin ana sallah ne a daren goma ga wata tara ga wata daren goma ga wata na ramadan tara ga wata daren goma ga wata ramadan kuma ana sallah nafila raka'a biyu fi jafi a cikin dare ya gado fi kullu raka'atin alfatatu duk karanta a kowane raka'a fata ɗaya wata kusi san maratin da ayatu kusi kafa bakwai wal ihlas wal ma'awuzataini kulawati kulawati min ha hamsu maratin na biyu a cikin abin da ke muhimmai a ta ramadana banda tarawih ba wayannan na musamman ne muhimmai ne ba ran ba falala na tarawih to na kuma akwai saloli muhimmai su kuma ba kullu kullu ake yin su ba to tara ga wata daren goma ga wata shi mun zaka nafila raka'a biyu ko raka'a karanta fatiha kafa daya ayatu kusi kafa bakwai wani huwa Allahu biyar falaki biyar nasu biyar mutum ya sallama ya biya ta fusi kafa bakwai ya salati ya sallama shi ma kafa bakwai in ji an sallama sai na uku shi maran goma ga wata sun za a nafila raka'a hudu ko na raka'a fata kafa daya uliya kafa goma wani huwa Allahu kafa goma shi maran goma ga wata haka kala kenan tara ga wata da dare da kuma goma ga watan tara daren goma da kuma goma daren sha ɗayan ana kuma sallar nafila kuma idan aka ce yau sha biyar ga wata yau sha biyar ga wata za ka sallar nafila raka hudu fatiha kafa ɗaya ulhuwalla kafa goma yau da daddare an gane misali yau sha biyar ga wata misali to za a kai fatiha kafa ɗaya ulhuwalla goma to kuma gobe kuma ɗin fiye minisi wannan ce daren daren nisu ne sha uku ne daren sha biyar kuma gari ya waye kuma sha biyar ga wata shi kuma za ka yi sallan agiyan din raka a goma sha biyu ko raka fata kafa daya a da kusi goma ina zan nahu kafa uku ba mutum ya sallama a bi a ta kusi kafa goma a wannan kwanakin ka mu a wajen mutum sun wuce ko wasu kuma yau ne sha biyar ɗinsu to na sai sallah na hudu ko na biyar wanda shi shima daren ishirin ga wata daren ishirin ga wata za a sallah na fila raka'a biyu kowane raka'a fata kafa ɗaya sai surtu yunusa kafa ɗaya surtu yunusa surtu yunusa kafa ɗaya in mutum ya sallama daga sallan sai ta atuku kafa uku salati ganin sallan kafa uku shi ma ran 20 din kuma ga wata ran 20 din ga wata ran 20 kuma na ramadana ranan da ranar kenan kullu sun walha ko bayan azhar sai nafila raka'a biyu kuma raka'a fatiha da ayatul kursi da qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu kafa dai dai ran 20 ga wata na shi nan da saurare na gaban mu yanzu insha Allah ko sai rike da kyau sunan suke gaban mu yanzu ran 20 ga wata ran 20 ga wata ran ishirin ga wata ana ji na ran yaushe na ce eh ran yaushe na ce to guda biyu ne akwai na daren ishirin da kuma na ranar ishirin din sha tara daren ishirin za a yi nafila raka a biyu ko raka a fatiha ɗaya sai zata yunusa kafa ɗaya in an sallama daga sallan akan ta'ayatul kursi kafa uku da salat din sallama kafa uku don gari ya waye na shi mara 20 ga wata din ko da rana ko da dare kuma sai karanta shi ma za a nafila raka'a biyu shi kuma akwai raka'a an ta fatiha kafa daya ayatu kursi kafa daya qul huwallahu ayatu kursi daya qul ya kafa daya qul huwallahu daya mutum ya sallama daga sallam sai qul huwallahu shi ma kafa goma salati yana sallama kafa goma mhm wannan wannan wanda suke gaban mu kenan 19 daren ishirin da ishirin daren da ishirin da rana kai to na gabanta shi ne sallah na bakwai wanda ke daren laita kadari na fila da kano ake yi ke kala ya ce an nufin sallama ko ce an ibn abbas razal an huma an sallama kala man salla ke laita kadari raka'a taini ya karo fikula raka'atin fatar kitab wal ihlas wa umaratin magani wanda ake daren laita kadari 26 da 27 ana suke nafila raka'a biyu raka'a biyu ba wani wahala ba ta kafa daya kul huwallahu kafa bakwai nafila raka'a biyu da dalil kadari sai ake da kyau sosai to da wannan shekaran da mako ne shekaran insha Allah mafi sauki to nafila ake raka'a biyu nafila raka'a biyu nafila raka'a biyu ko wani raka'a fata daya kul huwallahu kafa bakwai in kai sallama astaghfirullah wa atubu ilaihi astaghfirullah wa atubu ilaihi kafa 70 annabi ce fala ya komi min makamihi hatta ya gafira Allah lahu wa li abawaihi mutum yau na sallam ba zai tashi daga daga inda yake sallan ba face Allah ya mishi gafara da shi kashi da iyayen shi uwan shi da uban shi gaba daya mahaifin shi da mahaifin shi annabi ce ba za ka tashi don face gaba daya Allah ya gafara mu ya bazan Allah ta'ala malakatan ilal jinani ya garsu lahu al-ajjar Allah zai aiki mala'iku tun daga ranan jannan ka su dinga da samu ka itatuwa na aljanna waya bununa lahul qusur daga gina shi dakuna sababbi fajruna anhar kuma kuma kike ta hanyar ruwa annabi yace wala ya harju min ad-dunya hatta yara zalika mutum shi kanshi bare badun sai ya ga sai ya ga wannan in ji annabi don dare ne wanda suke gaban yanzu wanda ita ake da tsalan dare ta kadari ita ake da dare ta kadari amma dalilin da ibadu dama sosai amma abinda annabi ce ayi a ranan da ya ke so gane misalin ka kama ibada ka rinka izi fari salati halalla ya yi ko amma sai abinda annabi yayi kuma ya ce ayi a wannan daren shi yake nufi an gane haka ba ce maka misali annabi su kurani ba an ga ce sauka da kaga ba kowa zai iya ba to sai ba mu ibadan da in dai ba dai baka yi niyan yi ba ne nafila da ka biyu ko ka fata da kulhu wallahu bakwai a gani in ka salama ka biya asfar Allah to bele kafa 70 shikenan fa ka gani wanda bai sai a daga a ranan ba kana kana salama ka asfar Allah to bele kafa 70 an ce ba za ka bar wajen fa sai Allah ya ma gafara da muka gaba daya da innanka da babanka dukanku an yanta ku a haya an wa amwatan ya zai rayu ko mutum an musu gafara gaba daya kawai kuma daga ranar za a musu malaku su fara maka gine-gine sababbi a aljanna ban da faginin da da take da shi za a wani sababbi na musamman da kuma itatuwa na musamman sababbi banda na da za su dinga da saba bari ba su tashin yamma kuma da sai kai ba za ka mutu ba sai ka gansu na gani kuma na fila raka abi fa ko raka fata ɗaya kulwar lahu bakwai inda ba dai baka niyan yi ba sai dai ka manta kuma alake ko kuma shi dan yarin jaye ka Allah kare mu to sai a rike sosai sosai nafila ne raka'a biyu raka'a farko ko raka'a fata da kullu wallahu bakwai ko ta raka'a fata da kullu wallahu bakwai man sallama daga sallan gaba daya a ce astaghfirullah wa atubu ilayhi kafa 70 astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi amma gaba daya zaman da aka yi ko da farki kowanne ba ka rike na karshen Allah da ka rike kuma ga yan uwa su masu yi na fi da ka bi fa kawai fata da kulwar lau kafa bakwai shi kenan fa in ka salama na biya astagfirullah wa atubu ilai kafa saba'in a rike kuma ga mu kowa da kowa a rike kuma ga mu kowa da kowa sunan littafin hazinatul asrar hazinatul asrar taskan asrarai taskan asrarai na manta shafi na nawa kenan to 38 38 38 irin na 38 in ma ta saba a shafi babin da ke bada falalan salloli na watanni na watanni na watanni salamu alaikum da wannan na ramadan ne la ilaha illallah Muhammadu sallam la ilaha illallah sallam la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا